لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da tara ne da wata yau goma ga watan arabic yawwa yau bakwai dai ga watan rabi'ul awwal wato watan uku kenan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan shida wato shekara ta dubu biyu miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na talatin da ɗaya talatin daidai wannan shine darasi na talatin daidai babin da muka tsaya a baya babi ne da yake magana dangane da man sanna sunnatan hasanatan ko babu fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan yau kuma za mu tashi kan babun fi dilalati ala khairin wa du'a ila hudan aw dalala babun fi dilalati ala khairin wa du'a ila hudan aw dalala babi ne da yake magana fi dilalati wajen shiryaswa ala khairin bisa ga alkhairi shiryar da mutane kan alkhairi wa du'a'i ila hudan da kira ya zuwa ga shiriya aw dalala ko kuma zuwa bata wato menene abin da ke kunshi wajen shiryar da mutane zuwa ga alkhairi sannan menene lada da za a samu wajen kiran mutane zuwa ga shiriya ko ko menene zunubin da za a samu idan aka tilaye su zuwa gabata abinda duk za mu karanta na dalilai shari'a a cikin wannan babi waɗanda suke nuna ɗaya ne daga cikin waɗannan al'amura guda uku lafazin addilala ko ka ce addalala ko ka ce addilala ko ka ce addulala duk ɗaya ne a larabci wato musallatu dani قال الله تعالى وادع إلى ربك وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير بل تعالى يا فتاة يتي وادع إلى ربك وادع كي كلا متاني إلى ربك زوا بسفرك مبنجدنك أنقالكم وقال هو بنجد يسايد سوى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka tare da hikima da kyakkyawan wa'azi cewa wadawa ila rabbik ka kirayen mutane zuwa ga ubangijinka nan kuma udu ila sabili rabbik ka kirayen mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka kamar wannan aya tana fassara wacce kira wato idan an ce kirayen mutane zuwa ga Allah ma'ana ka kiraye su kenan zuwa ga tafarkin Allah ta'ala an gane ko to amma da aka ce bil hikmati ta hanyar hikima wal mau'izatil hasana da kuma kyakkyawan wa'azi lafazin hikima yana nufin sanya abu inda ya dace shine abin da hikima ke nufi wani lokaci akan yi amfani da lafazin hikima ana nufin tausasa zance ba tare da kausasa zance ba an gane ko to idan mun ɗauki fassarar hikima a matsayin sanya kowane irin abu inda ya dace to sai zanto wannan yana nufin bangarori guda biyu kenan da ake amfani da su wajen da'awa bangare na farko bangaren at-tabshir faranta rai ko yin albishir ga mai aiki na alkhairi da gidan aljanna bangare na biyu bangaren al-inzar gargadi ko jan kunne ga wanda yake aikin barna ina ba da kun fahimta don wannan shine siffar annabawa gaba daya siffar manzanni gaba daya wa ma nursil mursalina illa mubashirina wa munzirin da dai ba mu taba turo annabawa ba sai dan su zanto mubashirina masu bishara sannan kuma zanto wa munzirin masu gargadi rusulan mubashirina wa munzirin da Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا at-tafsir da al-inzar wato sune abin da ake nufi to at-tafsir din a inda ya dace al-inzar din a inda ya dace ko hada su su biyan gaba ɗaya lokaci guda wannan shine al-hikima ina fata an fahimta akwai wanda razanarwa ya fi bukata akwai wanda kuma kuɗaitarwa ya fi bukata akwai kuma wanda za a hada masa biyu sanya kowanne ɗaya daga cikin su inda ya dace shine mai al-hikima amma idan muka fassara al-hikima da cewa ana nufin shine tausasa zance tausasa zance kamar da wadansu malamai suka fassara ayar da shi to wannan shi ma tausa zance wato ɗaya ne daga cikin salo na wa'azi sai dai ba a koyaushe ne yake amfani da shi ba sannan ko ba ga kowane mutum ne yake cancanta ba abin da yasa aka ce ba ga kowane mutum ba da ubangiji ya ce bil hikmati sai kuma yace bi wal mau'izatil hasana a ce akwai wanda za a yi wa hikima shine tausa zance akwai kuma wanda za a yi wa mau'iza hasana mau'iza hasana sannan akwai wanda baya bukatan wannan za a je da shi mataki na gaba shine mujadala wa jadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su kai jayayya da su da hanya da take ita ce mafi kyau ashe matakan wa'azi din wato guda uku ne wannan kuma dangane da waɗanda za a yi wa wa'azin ne akwai wanda bai san gaskiya ba amma yana neman ta ruwa a jallo inda zai jita da zai karɓe ta kai tsaye babu jayayya to wannan baya bukatan kausa ta harshe wajen yi masa magana sai ka yi amfani da alkaulun layyin zance mai daɗi wajen yi masa magana akwai wanda bai san gaskiya ba amma yanzu ya shagalta kan wani bata yake tsammaninsa wannan batan shi ne gaskiya to wannan tausasa zance ba zai ba sai an dan kausasa haka koyaya ya dan ji kaushi kaushi dan a ja hankalinsa kan cewa abin da yake kai barna ne ga abin da yake shine daidai akwai kuma na gaba wanda abin da yake kai barna ne ya kuma san barna ne abin da kishiyar haka shine gaskiya kuma ya san gaskiya kuma yi kibinta to wannan shine za ka yi mujadala da shi za ka yi mujadala da shi saboda cimma manufofi da dama manufa ta farko domin shi dai ka turmuza hancin sirkun ya tashi ya dawo kan gaskiya manufa ta biyu kuma domin idan mai ilimi ne mai mabiya ka ribato mabiyan da suke karkashinsa waɗanda suke kyautata masa zaton tunda mai ilimi ne zai dora su kan daidai ga shi kuwa barna yake kuma ana koyi da shi an yarda da shi ana jin fatawarsa to shine amfanin yin mujadala to amma ita mujadala ko ba kullum ake neman ta ba da yawa daga cikin salaf ma suna ganin ba za a yi mujadala ba nassoshi guda biyu ne suka zo wajen salaf waɗansu suna nuna a yi mujadala waɗansu suna nuna ba za a yi ba to kowanne akwai inda ake yin sa mujadala ba za a yi ta ba in kai da zaka yi dinnan ko da abin da kake kai gaskiya ne amma baka da wadataccen ilimin da zaka kare shi baka da wadataccen ilimin da zaka iya yi wa kanka wata garkuwa idan wancan ya jefo maka shubha ba za ka iya kare kanka ba to a lokacin nan wato tashi kai mujadala ba ya da amfani kenan dan saboda menene baka da abin da zaka yi don gaskiya abin da kake kai gaskiya ne daidai ne amma ba ka da wadatattun ilimin da za ka iya tabbatar da gaskiyarsa kai ku daina wannan tsage da jiya malam bar shi bar shi da ku dauki hankali a bari haka ina ba za mu fahimta to da haka sai ce wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su da hanya ita ce mafi kyau mafi kyau wato wato kenan kana da ilimi kenan sannan kuma kana sa ran musuluntarsa ko kana sa ran dawo shi kan tabarkin gaskiya in da ba musulmi ne amma ya shigalta da sabo ko bid'a ko in shi ba ka tsammani kana sa ran jawo hankalin mabiyansa ina fatan mai dukkan fahimta wato ka kake na yadda musulunci ke kwaɗayin wajen a yaɗawa mutane alkhairi ta salo daban-daban ta hanya daban-daban dan ko mai wa'azi ya amfani da dukkan waɗannan damar idan ya same su wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ubangiji yace wa ta'awanu ku yi taimakekeniya da juna 'alal birri bisa ga aikin albir idan an ce albirru wato ismun jami'un li kulli khair suna ne gamamme da ya shafi dukkan wani dangin alkhairi wanda da'awa na cikin alkhairi kuwa ku yi taimakeke ne kenan kan da'awa domin da'awa fardun min afradul khair birri wato ɗaya ne daga cikin ɗaiɗaikun abin da sa'i shiga karkashin kalmar albir wa taqwa sannan ku ja an ku yi taimakeke ne akan aikin tabbatar da taqwa wato duk aikin da zai sa mutane tsoron Allah قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ubangiji ta ala ce waltakum minkum a cikin ku lalle a samu wata al'umma yad'una da suke kiran mutane il khair ya zuwa ga alkhair to duka waɗannan ayoyi na alqur'ani suna nuna falalan ad-dilalati al khair suna nuna falala kuma na addu'a ila hudan kiran mutane zuwa ga shari'a ina fatan kun fahimta وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله وانا حديثي أنكر قول أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري الله كان الدقريش yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man dalla ala khairin dukkan wanda ya shiryar bisa ga wani aiki na alkhairi ya shiryar da wani ko wasu ko wata duk wanda ka shiryar din nan mace ne ko namiji mutum ɗaya ne ko taro ka shiryar bisa ga aikin alkhairi duk wanda ya shiryar zuwa ga aikin alkhairi falahu mislu ajri fa'ili za a ba shi kwatankwacin ladan wanda ya aikata shi ma'ana idan ka ce mutum ga wani alkhairi sai yayi idan ya tashi yayi ba za a ba shi lada na wannan alkhairin ba bayan an ba shi ladan alkhairin sa kuma sai a ɗauko wani lada na irin kwatankwacin wanda aka ba shi kai ma a baka in mutum biyu ne kwatankwacin wanda aka ba su a baka in mutum uku ne in mutum dubu ne in mutum ɗari ne ma haka in ma mutum miliyan ɗaya ne haka za a yi shi yasa shirye da alkhairi ba karamin abu bane ba karamin abu bane ba to kaga anan gudu shine inda falallar wato ilimi na addinin musulunci za ta samu da kuma falalar karantarwa ilimin shi kadai yana da falala to amma falalan tana rubanya lokacin da mutum ya kasance yana karantarwa musamman kuma idan akwai ikhlasi a ciki shine yi dan Allah shine babban kadarkon da duk aiki mai tarin lada idan mutum ba Allah ya masa kidan dogo yana da ikhlasi ba to kuma sai ya kasance al'amuran sun rushe gaba daya Allah ya tsare amma dai dukkan wanda ya shirya zuwa ga aikin alkhairi to yana da adadin ladan waɗanda suka ji wannan alkhairin ko suka aiki da wannan alkhairin shi yasa waɗansu daga cikin attajirai a waɗansu ƙasashe idan sun ji wani katin da wani malami ya yi ko wani littafi da wani malami ya wallafa na addinin musulunci sai su ɗauki nauyin bugawa wanda ce za ɗauki nauyin katin ɗin a buga shi dubu goma dubu ashirin dubu arba'in a bayar sarka fi sabilillahi dan gwargwadon yadda ya yaɗu gwargwadon shi yadda ya samu lada ma'ana shi da malamin suna kokowa da juna wajen lada kenan wani kuma idan ya ji wani malami ya wallafa littafi shi kuma sai ce shi zai ɗauki nan abu da littafin dubu goma dubu ashirin dubu kaza ma'ana yadda wannan littafin ya yadu yadda shi ma zai samu lada kamar yadda malamin shi ma zai samu lada saboda kokarin addilala alal khair wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi a wannan hadisi yana da sababinsa kashi na a cikin sharhi zan karanto mana dan mu dan fa'idantu ما ليس وسبب هذا الحديث الشريف كما ذكر أبو سعود رضي الله عنه سبب ديسا النبي فرت وانا حديثي أبا جمس صلى الله عليه وسلم كما يتشي أبو مسعود مروي حديث يفتا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا متيازو وجمع ذن الله سيادة متن الله سبت قريشي فقال سيتي إني أبدع بي فحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله وأنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فائله ومعنى قوله أبدع بي أي هلكت دابتي وهي مركوبي wato asalin yadda hadisin yake wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai yace inni ubdi abi yace ni kan wata musiba ta kan mun abin da yake nufi da wannan zance yana nufin dabba ta ta mutu abin hawa na ya salwanta dabba ta da nake hawa don sufuri daga gari zuwa gari don fatocci ko bukatu abin hawa na da nake amfani da shi don sufuri daga gari zuwa gari don fatocci ko don waɗansu bukatu ya riga ya salwanta kafin kenan ka wani nau'i na rayuwarsa kenan ya tafi fahamil ne yace da manzo Allah dora ni abin nufi samun mai abin hawa ɗaura ni kan abin hawa idan ka dalili ma'ana ba ni abin hawa kyauta fa kana sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce ma indi ba ni da shi fa kana rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah wa ana adulluhu ala man yahmilu yazo ni kan ba ni da shi amma zan kai shi wajen wanda zai bashi zan je in yi masa wasuta in yi masa shafa'a akwai wani bawan Allah yana nan shi kuma so yake yi zuwa ne baya da kaza bukata ta kan masa ya tallafa masa ni na san wurin zan kai shi a yi masa fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ke cewa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili wanda ya duni zuwa ga alkhairi to yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata wannan alkhairi abin nufi idan ya je ya raka shi wajen wannan mutumin da zai bashi abin hawa shi wanda ya bada abin hawan yana da lada shi wanda ya shirya aka bayar fa shi ma me yana da kwatankwacin ladan an bayar da abin hawa idan ka je ka raka wani aka yi masa alfarma aka bashi mashin aka masa alfarma aka sai masa keke saboda mabukaci ne ko aka masa alfarma aka bashi mota ko gida shi wanda ya bayar da bashin din ko mota ko keke ko gida ba yana da ladan ya bayar da wannan ba to kai da karaka ka sa baki aka bashi ba kai ka shirya da alkhairin ba kai ma kamar za a baka ladan kamar ka bayar da mota ko keke ko mashin ko gida ko menene kaga ayyukan alkhairi suna nan da yawa ko baka da ko ko godiya musulunci lalle akwai abin da zaka ka samu alkhairi alal akalli in ka zanto karshe kurar baya manzo Allah ce to ka hana kanka sharri shi kansa sarka kai wa kanka in ma ba za ka yi alkhairin ba kai marowaci ne ba za ka raka ayi ba ba za ka sa baki ayi ba ba za ka yi wasuta ba to ka ne bakin ka karka bari sharri shi kanka kai wa kanka gata an gane ko وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم وانا حديثي أنكر أولئك لما من حديثي تكين صحابة من الله صلى الله عليه وسلم شيني أبو هريرة الله تقال الدابريش yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila hudan wanda ya kira zuwa ga shari'a haka aka faɗa shari'a a jumlace shari'an nan tana da alaka da akida ne ka yi kira mutane zuwa ga yin imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai ko tana da alaka ne da ayyuka na ibada da yau da gobe kamar sallah kamar azumi kamar aikin haji ko tana magana ne da ganin kan waɗansu sunnoni mustahabai da da aswaki ya kashe da mutum a kai dukkan wani abin da zai ansa sunan shari'a daidai da sallama in ka koya mutum daidai da ansa sallama idan an yi masa daidai da kaga mutum na cin abinci da hannun hagu ka shirya da shi ya ci da hannun dama ka gan shi ya fara ci ko ya fara sha ba bismillah ka faɗa ka shi ce bismillah a farkon abincinka ya gama bai hamdala ba ka ce ce alhamdulillah daidai da wannan idan ka shirya da mutum komin kankantar abu ba shine huda ba ba ya zama shirya ba man da'a ila hudan wanda ya kira zuwa da shari'a ko yaya take kana lahu min al-ajri zai tabbata gare shi cikin lada mithlu ujuri man tabi'ahu kwatan kwatin lada dakin waɗanda suka bi shi akan wannan al'amari la yanqusu zalika min ujurihim shay'a hakan baya tauye wani abu na ladan su su mutanen su za a ba su ladan sun yi aikin kai kuma a baka adadin yawan su na lada wa man da'a ila dalala haka wanda ya kira zuwa ga wata barna ya shiryar zuwa ga wata kabira min al-kaba'ir babban laifi cikin ayyukan laifi ya shiryar da mutane su yi ya kwadaitar da mutane su yi ya zabarar da su a kai ko bid'a min al-bid'a ya shiryar da mutane zuwa ga wata bid'a cikin bid'o'i ya kwadaitar a kai ya ja hankali a kai dukkan wanda ya kira zuwa ga bata kowane irin bata ne kana alaihi min al-ithmi zai tabbata a kansa na dangin laifi mithlu athar man tabi'ahu kwatankwacin laifukan waɗanda suka bi shi layin kusa zalika min asamihim shay'a hakan baya tauye wani abu na laifukan su in mutum dubu suka bi ka kan wata bid'a da ka kira su akai to za a baka zunubin ka na kai wannan da kai kuma za a baka adadin yawan mutanen da zunubi kuma ba da wai ba wai nasu za a hana ba nasu ya tabbata su ma gare su kuma za a sake samun adadin su kuma a dora a kan kai to kaga wannan shine barna ga wanda ya kira zuwa ga barna wannan laifi kenan shi yasa waɗansu daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga bid'a za ka kala biyu akwai wanda bai san bid'a bane ba haka yi taso haka aka karantar da shi kyauta ta zo ke cewa abin nan daidai ne haka yi gani da kashin wani littafi ko a cikin wani littafi ko malamin sai karantar da shi bai samu wani bayani ba wajen haka da yake nuna masa hakan ba daidai bane yana yi da ikhlasi tsakaninsu da ubangiji to wannan yana da sauƙin al'amari duk lokacin da kira na gaskiya ya zo masa ko daga wanda yake ganin kasa da shi yake wajen shekaru ko kasa da shi wajen ilimi ko tsara ko wane ne sai ga ya fahimci gaskiya sai dawo kan dai akwai kuma wanda ya san barna ce amma a ita yake rayuwa a ita yake ci a ita yake sha yayi sutura yayi mota yayi gida yayi aure saboda haka ya kafin ka ce barna ce ya san barna ce amma yana da son zuciya ba zai daina ba kuma ga adadin mutane na bin shi to irin wannan daga baya ko ya so shirya sai kaga ubangiji ya hana shi saboda mai adadin mutane da suka bi shi kan barnar da ya san barna ce waɗansu sun mutu akan haka shine sanadiyya to sai kaga ubangiji ta'ala ya rufe zuciyarsa alkhairi ba zai shiga ba irin abin da ya samu yahudu kenan falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka kauce da ganganci sai ubangiji ya kautar da zukatansu daga baya suna san alkhairi ya shiga ba zai yiwu ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kullum akwai bambancin laifi tsakanin mutumin da yake barna ya jahilci cewa barna ce da wanda yake barna ya san cewa barna ce haka kuma akwai bambancin laifi tsakanin mutum da yake yin barna ya san barna ce amma yake yin ta a karan kansa shi kadai da wanda ya san barna ce kuma yake kiran mutane cewa a zo a yi guda biyun farkon nan wanda bai san barna ba ce ba ko wanda ya san barna ce amma yana yi shi kadai a karan kansa ba zai yadda ma ya sa wani yayi ba inda zaka tambaye shi zai ce ba kyau karka yi amma shi saboda hawa san zuciya da ranjayen shaitan da annabsul ammaratu bisu duk wannan sun tattaru a kansa sun kanna da yake yana yin barna kullum guda biyun farkon nan sai kaga daga karshe ubangiji ta'ala na arzuta su zuwa ga duba da su tuba amma na karshe wanda ya san barna ce bayan ya yi shi kadai kuma ya kira mutane su yi in ma wani ya ce jama'a ku bari ya zo ce ba haka bane ba wanda ya ce ka bari din nan ƙarya yake gashi kaza gashi kaza ya lankwasa aya ya lankwasa hadisi ya yi musu tanti da kwaskwale ba don su dace da barnarsa wallahi da wuya ka ga tuba ko ana wannan cikin duk tarihin masu wannan barnar za ku gani ka ɗauki hoton dukkan mutane ka gani za ka ga wannan yana bayyana gare ka gwargwadon yadda ayoyin qur'ani suka nuna da hadisi da kuma shaidu na tarihi kenan Allah ya tsare saboda haka dukkan wanda ya san yana yin barna a tsakaninsu da ubangiji ya san barna ce amma rinjaye shaidan a hawa da sauransu to yayi iyakacin kokarin sa ya ga bai bayyana barnarsa ba ka san mutane suna ganin wai idan ka bayyana barna da wanda ya afili da wanda ya boye da wanda ya boye ai munafici kenan sai ka zo gaban jama'a ba za ka yi ka boye ba su gane bane ba ba a bayyana da barna ko kana yi ka jarrabu da ita an jarrabe ka da barna to kai iyakacin boyewa domin yin ta a fili wato kana ƙara sa gaba ɗaya community ya lalace kana ba da darasi ai koyi da kai saboda da yawa daga cikin mutane an gina su akan kwaikwayo da yayi idan ba mai aikata barnar waɗansu ba su da ƙarfin halin da za su su bayyana amma in aka samu wani ya fito ya yi ba a yi masa komai ba sai ce to wani ma yana yi mu bari mu yi a fili kaga ka bayar da koyarwa ka shirye su zuwa ga aikin barna ina fatan jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah shirye da mu وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وانا حديثي انكر ودك ابو العباس الكنية سكينة سونا سشين سهل ابن سعد سهل ابن سعد الساعدي كبير سكينة رضي الله عنه يتي ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya faɗa yawma khaybar a ranar da aka tafi yakin khaybar ko a ɗaya cikin ranakun yakin khaybar wanda aka yi a shekara ta bakwai bayan hijira mai annabi ya ce la'utiyanna rayata gadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace gobe lalle gobe zan bayar da tuta la utiyanna rayata arraya tuta la utiyanna rayata gadan lalle gobe zan bayar da tuta rajulan ga wani mutum yaftahu Allahu ala yadayhi da Allah zai bude khaybar a hannunsa karkashin jagorancin sa shine komandan yakin da zai ja zuga dan a bude khaybar yuhibbu Allah wa rasulahu yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah ويحبه الله ورسوله كما الله لا قونسا من ذا الله ما لا قونسا أي بقى رمر من قبل تيدي سيبون نمجم na farko ga shi zai zama shugaba ta rundunar yaki kuma ba shi yana da kansa ba manzon Allah ne ya nada shi na biyu kuma za a ta nasara a bude Khaibar Khaibar din nan Yahudawa ne a cikin wanda sune suka fi kowa sanar addini la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku na uku kuma yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah ba shi ya faɗa ba manzon Allah ke bada shaida kan abin da ke cikin zuciyarsa manzon Allah ko baya bada shaidar abin da ke cikin zuciya sai da wahayi tunda ba wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah na uku kuma shi ma yana son Allah yana son manzon Allah Allah da manzon sa kai suna son shi Allah na son shi manzon Allah na son shi ba da shaida ga wannan al'amuran ai ba karamin fara ba ce ba manaqib ne muta'addida man qaba ba'da man qaba matsayi bayan matsayi wannan ta sa fabatan nasu ya dukuna lailatahum ayyuhum yuta tunda maza Allah ya ce gobe ba yau ba ai ya ba mutane aiki gore da gaske ai yanzu mana kowa ya huta fabatan nasu sai mutane suka tafi suka kwana ya dukuna lailatahum wato ainihin suna kukkuda wa daren su abinda ake nufi ma'ana sun keta dare wajen sulutu da tunani da musayar ra'ayi da juna to ayyuhum yutaha wane ne cikin su za a bashi wannan tuta wane ne wannan to ko abubakar ne ko umar ne ko sa'ad ne ko aliyu ne ana ta tattaunawa wannan ya faɗa albarkacin bakinsa wannan ya faɗa albarkacin bakinsa kuma kowa na fatan ina ma a ce shi za a ba ya duku ne kenan wato yanke dare mutum na tattaunawa kan wata matsala kenan an gane ku falamma asbaha nasu yayin da mutane suka waye gari ghadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka yi jijjifi zuwa gidan manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi ko kofar bukkar manzon Allah tunda a sansani ake da yaki kowa ya je ya kama wuri ya zauna jira yake manzon Allah fito ya bashi tuta an taru kowa yana jira kulluhum yardu an yutaha kowannen su yana fatan a bashi ita tutar fakala sai manzan Allah ya fito ya ɗanzura musu ido kowa ya wanda bai da tsohon kila yana ƙara tsohon haka a hango shi daga nesa sai manzan Allah ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu dan gidan abu talib fakila sai aka ce da shi huwa ya rasulullah yashtaki ainihi ai shi bai ma samu zuwa ba yana cin yana fama da ciwon idanunsa biyu yashtaki ainihi yana fama da ciwon idanu guda biyu kala sai manzon Allah ce fa arsilu ilayhi ko aika masa ya zo fa utiya bihi sai aka zo da shi fa basaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi ainihi sai manzon Allah ya yi masa tofi a idanunsa biyu ma'ana ya karanta wata addu'a ya tofa masa da fatan ubangiji ya warkar da shi wa da'alahu ya yi masa addu'a fa bara'a nan take sai ya warke kafin tutawa da bismillah hatta ka ai wannan kadai ya isa nuna annabi annabi ne inda ba abin da ya faru a duniya sai wannan ya isa lallai ya zama annabi ya roƙa mutum abu nan take ubangiji da Allah ya karfa fa bara'a ya warke hatta ka annahu lam yakun bihi waja'un har ya zanto kamar ma bai taba jin radadi a cikin wannan idan ba sam kamar bai taba yin cutar ba fa a'tahu raya sai dan ka tuta a hannunsa a duk waɗanda suka zo ba su ne suka dace da wannan falalar ba فقال علي رضي الله عنه سألي من أبي طالب يتي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا شزن دي إن يأتي يهود يهودا خيبر من حسي سنزم كمرمو سن إيماني سن مسلمتا فقال من ذا الله يتي أنفذ على رسلك تفي على رسلك بس جنس أورك دبين سنو دتار أبو با واتو با, با أشربي أشربي أنفذ je ka ala riflika bisa ga natsuwan nan taka hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sauka a farfajiyar su thumma du'uhum ila islam sannan farko take kira zuwa ga musulunci ya ku yahudu mun zo muku da sakon musulunci mun zo muku da alkhairin duniya da alkhairin lahira idan kun bi mun zo muku da kaskancin duniya da kaskancin lahira idan kun kauce mun zo muku da alkhairin da ba wani alheri irinsa musuluncin da ya haɗe kan tsakanin mutane tare da bambancin launin fata su da kaza da kaza kan su inna akramakum inda Allah ya tukaku musuluncin da yake kankare da rabon ka koda kai shekara ɗari kana barna in dai ka furta kalmar shahada kan kira zuwa ga musulunci kenan ka yi amfani da salo daban-daban wajen kiransu zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi ka ba su labarin abin da Allah ya wajabta musu na haƙƙin Allah cikin musulunci in sun shiga in sun furta kalmar shahada fa wallahi la an yahdiya Allah bika rajulan wahida manzo Allah ce wallahi in manzo Allah zai ba da labari yana bukatar rantsuwa amma tawkidun ba da tawkid kenan wallahi ina rantsuwa da Allah la an yahdiya Allah bika rajulan wahidan wallahi a ce Allah ya shiryar da mutum daya a sanadiyar ka khairul laka min umrin na'am ya fi maka alkhairi sama da jajayen dabbobi ko kuma ka ce mafi tsadar dabbobi an gane ko khairul laka min umrin na'am mahallu shahid anan gurin la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am wannan gabar zance ta karshe ita ce ta dace da wannan babi a sanadiyyar ta ne Imam Nawawi ya kawo wannan hadisi gaba ɗaya karkashin wannan babi shiri yadda mutum daya a sanadiyyar ka yafi maka dukkan alkhairin duniya humrin na'am din nan fa wato dabbobi ne waɗanda a da ana ganin ba wata kadara da tafi su kima shi yasa manzon Allah ya buga misali da su shi yasa karka kalli kalmar larabcin kalli ma'anar da manzon Allah ya halaro wajen faɗa yana nufin ba wata kadara a duniya da za ka samu ta zama alkhairi gare ka alkhairin da ya fi shiryar da mutum ɗaya jifa mutum ɗaya ashe aikin dawa shi yasa kowa ya zama da'iya a da da kowa mai wa'azi ne kuna kaman yadda ubi saifihi kuna kaman yadda ubi lisanihi هناك من يدعو بماله وهناك من يدعو بالجميع akwai mai da'awa da tsinin takobinsa jihadi kenan ai babban abin yin da'awa kenan akwai mai da'awa da iliminsa akwai mai da'awa da harshensa hudumar juma'a karantarwa wa'azi nasiha akwai mai mai wa'azi mai da'awa da dukiyarsa ya kashe kuɗi wajen harkar da'awa din kowa zai zama mai da'awa saboda irin wannan fadila babu aikin alkhairi ai aikin da za a ce gaba ɗaya wanda ya maka sulhu duro annabawa a duniya da'awa shi ne manufar turo dukkan annabawa don su yi mai da'awa to idan mutum ya shiga wannan a ce ka samu kanka cikin harkar da'awa sawa'un za ka yi da dukiya ko da ba ka kake da baki ba a za ka yi da baki ko da ba ka yi da dukiya a za ka haɗa duka biyun a za ka haɗa haɗa takobi a za ka haɗa da komai ka yi da'awa da mukaminka ka yi da'awa da matsayinka da shafa'arka da menene ɗinka ai ba karamin abin nan ba ka yi ka samu babbar rabo cikin cin gadon annabawa domin masu da'awa sune warasatul anbiya al-ulama shi kuma sunan al-alim shine mai jin tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kawo ko mai jin tsoron Allah zai kokari ya ga bai saba masa ba kuma zai kokari ya ga ba a saba masa ba domin idan mutum ya zanto saban Allah ya rinjaye a kansa kaga ai ba tsoron Allah tare ko da mai ilimi da lokacin ilimin bai gaskata ba kansa sannan idan mutum ya zanto ya yarda shi ba zai saba ba amma dan wani ya saba babu laifi har yanzu kaga bai ilimi bai gaskata kansa ba ina fatan kun fahimta da kyau kalmar wai ba wai ilimi kawai take nuna tsantsa ba ilimi tare da bin Allah ko hadisi dai ka sani ka bi Allah da shi ka zama kai ne malamin wani ya haddace dubu biya aiki da ko ɗaya ba shi ne malamin ba ba wai wani fara tara hadisan a haddace ba ba wai wani fara haddace Qur'anin da sanin ma'anoninsa ba ba wai wani fara kaza da kaza ba wannan su ne manufar ba kwatanta aiki shi ne manufa an gane ko mal ilmu illa al-amalu bi ilmi ba komai bane sai fa in an yi aiki da shi ko yaya ka sani jin wa'azi kawai kake ko da ba za ka iya maimaita hadisan ba amma ka fahimci abin da aka faɗa maka ka fahimci ayar da aka faɗa maka ko hadisin kai aiki da shi wallahi kai ne malamin da Allah yake nufi cikin faɗin sa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ba dukkan sahabbai da suka haddace Qur'ani ba yau me yasa ma suka haddace suka haddace Qur'ani wuri daya ghazwatul yamama aka je mutum 70 suka yi shahada mutum 70 suka yi shahada sai na abubakar zo ce kai na gafa kisa ya yi yawa ga hafizai idan aka bari haka ana haka sai hafizan su mutu wata rana ya zanto babu hafizin qur'ani gara aka tara shi wuri guda yana rubutu amma da gaba ɗaya sun dogara ne da kokwalan su yayi wannan tunanin ya gabatar ma Umar Umar ma ya ga ya dace da yayi jariya daga baya ya dace sannan ya kira Zaid bin Sabit ya faɗa masa Zaid bin Sabit ce me yasa za ku yi abin da manzon Allah bai ce alkhairi ne manzon Allah duk da bai hada alqur'ani ba a wuri guda amma dai an rubuta shi a zamanin sa duk ayar da suka akwai marubuta kuma ga manufar mu ai ba wani sabon abu bane ba wata aya za a ƙara ba wannan sahabbai suka yi wannan tunani su uku suka faɗa sauran sahabbai suka yi ijma'i ba ya zama hujja cikin musulunci ba wani ya isa yanzu daga baya sai bid'a ne ba wanda ya sa a baya zo ke bid'a ne ba wani sahabin da ya saba musu kan wannan suka zo aka sanya zaid bin sabit shine wato shugaban kwamitin tara alqur'ani mai girma yayi tabon alqur'ani yace ina karba daga hardan mutane wani gwani na gwana ne ta hada qur'ani ya karba abin da zai karba ya hada da na wannan shi fa hafizi ne amma sai ya hada da na kowa da na kowa ya kwamfaya da nashi sannan sai rubuta ya hada da na wancan yace min sudurur rijali daga duka daga kirazan mutane na rinka tara alqur'ani sannan kuma da fatu da ake rubutu a jikin su da takaddu da irin ganyen dabino da falalan dutse da haka na tattara alqur'ani har yanzu to kaya daya ba wai dan bai haddace ta bai haddace amma ina take a rubuce yace ban same ta ba a wurin kowa sai wajen Huzaiba ibn Sabit al-Ansari ita ce lakar da akwai rasulun min anfusikum zuwa gari yace ban da shi ba wanda yake da ita a rubuce sai shi wurin sa na samu a Madina duk waɗannan duk ba da'awa bace ba duk ba karamin abubuwa ba ne wannan suka tara waɗannan al'amura gaba daya to shi yasa wato ba karamin aiki da'awa tana buƙatar mazaje ta bangarori daban-daban dole sai an tashi an yi mata aiki kar mu taɓa ɗaukar cewa malami kaɗai zai iya da'awa to kaga ba duka sahabbai bane suka haddace alqur'ani dan gashi abubakar da jin tsoron kar a yi zuwa yaki suna mutuwa a samu mai wata rana babu mahaddi amma ko ba malamai bane ba to me yake nufi da malaman kenan duk abin da suka ji manzon Allah ya san musu za su yi aiki da shi ko da ba su haddace lafazin qur'anin ba amma sun haddace ma'anar suna aiki da ita wata aya ta ce kaza wata aya ta ce kaza yanzu a nan gurin alhamdulillah kowace daga cikin al'ummar da ke nan gurin ba wanda zaka ce bai san giya haramun ba ce bai san zina haram bace ba amma idan ka ce kowa sai ya kawo maka aya da ta haramta giya guda biyu a cikin suratul ma'ida ya karanta maka su ya fassara maka su ba lalle ne kowa iya ba amma ya yarda an faɗa masa ma'anar ya rike kuma yana aiki da ita bai kike so ya zama kuma ai ba ta ya ai malami ne kawai malami ne malami ne da gurgurdan abin da ya sani to ko da sahabbai haka ne yanzu Khalid bin Walid ba abin da ya tafi cikin alqur'ani sai dan kadan haka juzun yasir amma ga sunan Khalid ya yada duniya gaba daya da'awa kuma aka yi da'awa da mai ta hanyar takobi da jihadi a kare za a kuma da kuma da'awa su kuma billisan su wane ne da'awa bilmal kuma dan afan su wane ne bi kaza bi kaza dukkan su du'a wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ba mafi kyakkyawan zance a duniya sama da wanda yake kira zuwa ga Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin Allah ce mana gaban kasa saboda haka ababai ne da suke bukatan ba tazhiya tazhiya ta karshe da'awa take bukata daga wajen kowane bangare sai an mata tazhiya saboda haka manzon Allah sun sanar da shi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am ubangiji Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka ya fi maka alkhairi sama da humrin na'am wato dukiya da take ita ce mafi kima kuma mafi daraja mun tafi bana alaihi wani hadisi imamu bukhari da imamu muslim ne suka ruwaito shi malam sai kauluhu ya dukuna ay yaquduna da yace ya dukuna lata ma yaquduna ma'ana suna fukkutsawa daren su ma'ana wa yatahaddathuna suna keta dare suna masu zance sun shafe wani bangare na dare suna zance cewa wane ne za a bashi nan da kauluhu rislik da yace rislik bi kasr ra'i wa fatiha ko kace raslik ko ka ce rizlik lugata ne duk lugga biyu ce kowace ka faɗa ta yi wal kasru afsa sai dai mafi fasaha daga cikin biyun shine kai kasra da ra ka ce rizlika ala rizlik idan ka ce ala rizlika ala larabci bi a hankali bi a hankali ashe ko dan jihadi za ta fi bi a hankali ma'ana kar ku fito yo duk a ga ku kun tare gashi nan kun biyo kan titi to idan aka sa tanka ɗaya duk ba shi a can fide ku ba kuna ihu ga mun fito Allahu akbar Allahu akbar da tsoro cikin taro ba sai a cikin fuje ku ba amma idan aka bi kwanto wanda ya bi ta karkashin kwatami wanda ya bi ta karkashin gada wannan idan ya so wannan yayi kabbara anan a rawa ba ji ba wanda yayi kabbara ta kudama hagu kabbara hudu ɗaya nan ɗaya nan ba sai mutane su ɗauka ai gaba ɗaya nan ne yake shi zaga yi biyar bayan kuma kila mutum hudu ne kadai musamman an ci za a wurin akwai duwatsu ko akwai an sakuwa a rukuki na kabbara sannan kuma a ga wani ya faɗi ba a san daga ina aka yi harbin ba magana ta riga ta amma idan kuka fito ku duka kan titi ai ba wani hikima ce hatta ta babu hikima ce in za a yi jihadin musulunci duk wanda ladun ba na jihadi akwai lokacin za ka je filin daga akwai wanda sun kware a wajen yaƙi din su kan da suna wani ba ba wai dan cin nasara ba kullum a'a dan idan an tsare su an ja da su ta ko'ina su ga yawan da aka yi musu an musu yawan da in sun tsaya za a mutu to yana da makircin yakin da zai iya tsirar da rundunar a gudu har a koma gida a sake sabon shiri wannan ma kansa iya wannan makircin yakin da bara ta ja da baya da ragoci ai ba wai don tsoro bane kar jan da mara ta an gane ko an keta lokaci cikin kun fara yaki da sassafe sojojin ka ba su saba yaki cikin sahara ba an fara yaki da sanyin safiya suna jin kwarin su ana ta gwabzawa can gurin rana ta yi sai ka ga cewa zafin rana na musu illa saboda wai zafin wajen ku ba ku saba da jin zafin rana ba to sai ka iya dabaran da zaka sace jiki in ka ga sha ɗaya ta yi ko sha ɗaya da rabi ka sace jiki kuma ku sulale ku gudu can da la'asar ana tsammana ai sun gudu ba za su dawo ba sai a ɗan ku da la'asar rana ta yi sanyi ko kawo farmaki amma ka ce ai ba za a gudu ba a gudu wajen yaƙi tsaya a sa su aiki hada gaba ɗaya ai ba manufan musulunci bane dun mu mutu gaba ɗaya mun mutu gaba ɗaya wai ne tsaya manzo Allah shi sa ya roki nasara bai roki shahada ba manzo Allah ya roki shahada ne da ya je filin badar ya tsaya ta Allahumma an jizli ma wa alkal ya ubangiji cika mun abin da kai mun alkawali Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam falan tu'bad fil ardh ya ubangiji in an halaka da wannan rundunar tawa fa ba fa za a sake bauta ma a bauta ba mu kenan kuma an yi mana bunkus kenan nasara muke bukata ba mu yi shahada ba sai sa mutum sha biyar kawai suka yi shahada sauran suka dawo gida suka ci gaba da yada musulunci ta ba wai manufan musulunci bane ku je ku mutu ku duka lalle Allah zai karbi waɗansu daga cikin ku su yi shahada dan azurta su sauran su za su da hukuncin Allah ban kasa ashe duk da bara da bakirci da za a yi a wajen yaki sai sa manzo Allah ya ce alharbu kudu'a yaki dan yaudara ne dan zamba ne kun san bidatan ne a wajen yaki ya halatta kai ƙarya ga abokan adawa sun kama ka ku nawa ne ku ɗari hudu ne kace ai yawan ya kai dubu biyar zara ta kai samari ma kawai waɗannan kenan banda wannan fadin wannan dubu biyar da nake magana wanda sun wuce shekara ashirin ko ba su wuce arba'in ba a duniya kaga ai ka sa masa matsala a cikin da amma idan kana bukatar har ɗin shekara hamsin hamsin to wannan kan ba zai iya sanin adadin mu ba idan kana bukatar har ɗin handa tuwanti irin wanda sun wuce sha biyar tsakanin zuwa ashirin to wannan ba zai iya maka lissafi ba dan ka rusa ma'anawiyarsa gaba ɗaya himmarsa ka dakushe ta a ce nan gurin yan kaɗan ne ku amma an kama ku kono ne sai wallahi mu yan kaɗan ne ka sa an kama sauran bakin ka sa an kama sauran bakin Allah fahimtar da mu shi yasa manzo Allah ya ce ala rislika bi a hankali ma'ana ka bi hanyoyi na dabaran yaki kuma ka duba bai ce hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sauka a tsakiyar garin su ma'ana ya aka kafin ku shigo garin ba ku ba kawai sai ku a tsakiyar gari haka ku kun ba da matsala kuma duk wanda kuka shiga tsakiyar garin sa ma'ana bai san suwaye sauran a waje ba kenan shi yasa dole sai zai bayar da kai ina ba ta an fahimta wa an anas radiyallahu anhu anna fatan min aslam qala ya rasulullah inni uridu al-ghadwa وليس معي ما أتجهز به قال ائت فلانا فإنه قد تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi yace anna fatan min aslam wani saurayi cikin kabilar Banu Aslam lafazin fatan yana nufin matashi wanda ya kai shekara sha biyar ko bai wuce arba'in ba duk ka'i kira suna fata fatan min aslam wani saurayi cikin Banu Aslam kabila ta cikin kabilun Larabawa ya zo ya ce ya rasulallah ya manzan Allah inni uridu ghazwa yace ina son in fita yaki walaysa ma'i ma atajahazu bihi amma ban da abin da zan kimtsa kaina da shi abin hawa da sulke da hular kwano da bindiga da wadataccen harsashi ko da makamin da za a yi domin at-tajhiz ya kunshi dukan waɗannan a wani lokaci har da guzurin da za a abin a hanya ruwa ne ta so ne eh wai wai wai to yanzu yana za a yi kenan to haka Allah ya tsara ki to bari mu karasa hadisin wannan bari mu karasa wannan laysa li ma atajahazu bihi ba ni da abin da zan yi abin nan wato zan kimtsa kaina da shi kana sai manzon Allah ya ce da shi iti fulanan fa innahu qad tajahaza fa marza je ka wajen wane ya riga ya yi tattalin tafiya ya kiyama sai rashin lafiya ta kama shi yana da abin hawa yana da bindiga da albarushi da komai da komai fita kawai za a yi gaslike ga hulan kwano sai rashin lafiya ta kama shi je wajen sa ka karba fa atahu sai ya je wajensa fa kala yace da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqri'uka salam manzon Allah yana gaishe ka shine yuqri'uka salam yana karanta maka sallama manzon Allah ya ce a gaishe ka wa yaqulu kuma ya ce a'tini allazi tajahhasta bihi tunda kai baka da lafiya ba na abin da ka tattali kanka da shi na yakin in ka da kudin guzurin da kayan abincin da silken da almigfar kamar hular kwano da takobin ko kwarin ko bakan ko bindigar da albarushin duk abin da kai tattali za ka fita yaki da shi ba ni ne in fita da shi kai ka zauna tunda baka da lafiya fa kana sai wannan mutum yace ya fulana ya wanke ya kira sunan matarsa atihi allazi tajahhasta bihi tajahhastu bihi ba shi abin da na kintsan kaina da shi zan fita yaki wala tahbisi minhu shay'a karka rage masa komai a ciki duk abin da kika san na shirya na ce da shi ne zan fita jihadi shirya masa ki bashi fa wallahi la tahbitini la tahbitina minhu shay'an manzo Allah ce wallahi ba yanzu za a yi ki rike masa wani abu baki bashi ba fa yubaraka laki fihi kuma a sanya miki albarka a ciki ba zai taba yin albarka ba ki dauka ki bashi gaba daya a dauka gaba daya aka bashi to kaga annan cikin wannan hadisi me yake nuna mana ya zama shi ma dilala ce akan me alkhairi don fita jihadi yana daga cikin alkhairai masu tarin yawan gaske gashi wani ya shirya da wani da fitin da shi bai tufa kaga tabbas zai samu ladan wanda ya je ai shi wannan nishin ba ninki ba zai samu dama in kai niyya baka samu zuwa ba kana da lada to ballantana kuma kayan niyya baka samu zuwa ba sannan kuma ka yi sababin wani ya tafi kuma ai abin ba kadan bane bin aikin nasu yana da yawa wannan hadisi rawahu muslim ina ga sai dai mu dakata a nan gurin mu kenan ko ya za mu kenan tun daga cikin rabi ba za su ji ba jama'a mai nuna shawarar kuma dakata mai sallah ko idan ya ba wanda ya tara wannan siffa guda hudu ba siffa ta farko al-iman a samu imani da Allah imani da manzon Allah imani da duk abin da ya wajaba imani da shi siffa ta biyu al-amalu salih aiki na gari aiki na gari kuma shine dukkan aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffa ta uku at-tawasi bil haqq wasiti da gaskiya su rinka yawa juna wasiti da gaskiya in ni na kauce ka yi mun wasiya in dawo in kai ka kauce in maka wasiya ka dawo ka yi mun wasiya ta hanyar da ta dace in maka wasiya ta hanyar da ta dace kowa ya yi wa dan uwansa tsakanin makwabci da makwabci aboki da aboki makwabci a unguwa makwabci a wurin aiki a ofis a rinka yawa juna wasiti da gaskiya sannan kuma sifa ta hudu at-tawasi bis sabri wasiti wa juna ta hanyar yin hakuri domin hakuri shine kashin bayan tafiya ba abin da zaka iya samu a duniya sai inda hakuri in hakuri ba abin da zai iya samuwa sai da hakuri ne manomi zai ci riban nomansa in ba haka ba an yi ruwan shuka kawai ka ɗauki irin shuka ka je ka shuka ka dawo gida ba hakuri mutum zai zo yi ya zauna yana ta jira har alqadir alfardu samad ya tsiro da abin tun bai isa noma ba kana zuwa gewaya ka je ka gano ka je ka giyo ka je ka dawo har ya isa noma ka fara noma ka gama ka yi mai mai ka yi mai wata nawa ake yi ai da hakuri ne wannan sai da hakuri ne komai zai iya cin nasara a rayuwa in babu hakuri babu abin da zai yi to kaga anan gurin mahallin shahid a cikin wannan sura shine at-tawasi bil haqq da at-tawasi bis sabri wato ya zama kenan a ciki an fahimci akwai at-ta'awun alal birri wat taqwa qala al-imam shafi muhammad ibn idris al-shafi'i ya faɗa Allah ji kansa da gafara kana ya faɗi kalaman wani zance ma'anahu ma'anar zancen ko da lafazan ba haka yace ba ga ma'anarsa innan nasa aw aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi sura imam shafi yace innan nasa lalle mutane gaba ɗayan su aw aktsarahum ko mafiya yawan su fi ghaflatin an tadabburi hadhihi sura suna cikin gafala wajen rashin fahimtar wannan sura suna cikin gafala wajen rashin yin tadabburi tadabburi shine kallon abu a nutse don ka fito da abin da zai amfane ka ce mutane da yawan su su yi tadabburin wannan ba a wata magana ta shafi abin da yake cewa shine law ma anzala Allah ala hadhihi al-ummati illa hadhihi sura lakafathum da a ce Allah bai saukarwa da wannan al'umma komai ba sai wannan surar da ta isa mutane al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ba a saukar mana da komai ba sai wannan surar yace ta riga ta wadace mutane dan ta kunshi komai da komai ta kunshi imani wanda imani bizun wa sab'una shu'ba ta kunshi al'amarin salih shine dukkan dangin aiki da dace da koyarwar manzon Allah ta kunshi as-sawatu bil haqq in mutane zan zauna da gaskiya akwai bukatar sai an kafa kotuna da alƙalai da menene ta kunshi at-tawasi bis sabri in mutane za su yi hakuri wani zai kisan kai ne wani zai sata ne wani zai kaza ne ayyukan barna duk gaba ɗaya da kake gani rashin hakuri yana taimakawa wajen kawo su to in jama'a za su yi wasiki da hakuri zuciya na son kaza amma kuma haramun ne sai a lallashe ta ba ta hakuri ta hakura zuciya na son kaza amma kaza ne a ba ta hakuri ta hakura wannan shine cike na riga an zauna lafiya kenan kowa da kowa عن ابي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه وانا حديثي عن كلمة أبو عبد الرحمن سنن سشين زيد ابن خالد الجهني الله شكال تدري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله إلا دا أمنشن الله ثبت قريش ياتي من جهز غازيا في سبيل الله فقد غدا dukkan wanda ya tattali mai tafiya yaƙi don ɗaukar kalmar Allah to hakika kamar ya je yaƙi da kansa ne mutum ne zai tafi yaƙi kamar na ɗazu ba ya da abin hawa kai kana da abin hawa da zaka bashi ba ya da makami kai kana da makami da zaka bashi ba ya da abin da zai bari gida kai kana da abin da zaka bar masa ya ajiye a gida har ya je ya dawo ka tattale shi cewa je ka manzo Allah ta faɗa da to shi ma kamar yayi yaƙi ne wa man khallafa ghadiyan fi ahlihi bi khairin faqad ghada wanda ya halifanci wanda ya tafi yaƙi fi ahalihi cikin gudanar da ahalinsa iyalinsa bi khairin ya halifance su ta hanyar alkhairi ba ta hanyar cin amanarsa ba a ta hanyar kula da ko waɗansu matsaloli za su taso na rashin lafiya ko na wani gobara ko ambaliyar ruwa ko wani rusau mijin baya nan ya tafi yaki uba baya nan ya tafi yaki ga mace ga ƴaƴa sai ka tsaya ka tallafa musu ba dan kawai ba sai dan Allah manzo Allah ya ce shi ma faqad gasa wanda ya wannan shi ma hakika kamar ya je yaki wannan hadisi muttafaqun alayhi wato hadisi ne da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبئث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما لينبئث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما وانا حديثي أنكر قولة أبو سعيد الخدري الله سكار الدابريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي للي من زن الله تعالى من زن الله ثبت قريشي بعث بعثا إلى بني لحيان كوكتي بني لحيان كو بني لحيان دك أنا فتح wato bilkasri da kuma fataha kenan an gane ko sai dai kasara ce ta fi shahara manzan Allah sallallahu ya tura zuwa ga kabilar ya tura wato yan aiki zuwa kabilar Banu Lihyan min Huzayl ko kuma ya tura da rundunar yaki dan a je a kai farmaki zuwa ga kabilar Banu Lihyan min Huzayl wanda asalin su suna cikin Huzayl ne kamar reshe ne daga cikin reshen Huzayl wato Huzayl sai babbar kabilar Banu Lihyan wani bangare ne daga cikin bangaren ta da zai tura mutane su tafi sai ce mai liyan ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma cikin kowane mutum biyu ɗaya ya zabar ya zo cikin yakin nan wal ajru bainahuma lada yana tsakanin su ma'ana abin nufi a kowace unguwa rabin unguwar su tafi rabin su tsaya su kula da gidajen masu gidajen lada kuma za a ba su na kamar sun je yaki su duka a kowane gari rabin garin su taho rabi su tsaya su tsare garin lada kuma za a basu a tare shine liyanba'iz min kulli ahad min kulli rajulaini ahaduhuma tsakanin kowane mutum biyu cikin kowane mutum biyu ɗaya ya take tafi ɗaya kuma ya tsaya kenan ma'ana rabi gari su tafi rabi su tsaya kenan sai ce wal ajru bainahuma kuma lada na tsakanin su za su yi tarayya da juna wajen lada wato kaga kenan akwai ta'awuni kenan me yasa sauran za su tafi me yasa sauran za su tsaya in sun tafi su duka wa zai kula da gari wa zai kula da yara wa zai kula da mata larurori na rayuwa da sauransu to amma in suka tsaya kaga an yi ta'awuni kenan kai je ka jihadi ka nemo lada ni ko bari in tsaya in taimaka wajen gudanar da gidanka ku ku tafi mu mu taimaka wajen gudanar da gidanku tare da alkhairi ba tare da sharri ba to wannan sai a ba ku lada ku duka kenan ina fata an fahimta wal ajru bainahuma kenan رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر ولا حديث an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah su kare ta a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi laqiya rakban bir rauha ya hadu da karauka a wani kauye da ake kira rauha idan an ce ar-rakbu shine majmu'atun min ashabil ibil wato wani adadi na ma'abota raƙuma galibi tara zuwa goma to sun isa a ce musu arrakbu to daga baya sai ake amfani da kalmar ga dukkan wani ayari na matafiya wanda group ɗaya ne an gane ko tawawan akan doki suke tawawan akan raƙumi suke tawawan sun fita kasuwanci ne tawawan sun fita kaza ne sai zanto arrakbu dai ana amfani da shi ga mahaya dawaki ko mahaya dukkan wani abin hawa da suke tafiyar su ɗaya to manzon Allah ya wuce ta wannan wuri da ake kira arrauha sai gamu da rakban wato waɗansu adadi na mahaya raƙumma a wurin da ake kira arrauha wanda wani ƙauye ne wato ainihin da yake dab da madina tsakaninsa da madina wato ainihin kamar mil talatin da shida tsakanin rauha da madina fakana sai manzo Allah ce man alqawm su waye waɗannan qalu sun suka ce almuslimun musulmai ne فقالوا su kuma suka ce man anta kai kuma waye kai qala yace rasulullah manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kaga sai ba su amsa kamar da su suke ba da amsa sun ki su faɗi sunaye go kila da sun ce wani da wani shi kuma da sai ce muhammad amma sai suka faɗi sifa shi ma sai ya faɗi sifa sallallahu alaihi wa sallam wato adala alkail bil kail kenan abinda ka wannan da shi za a auna da shi za a auna maka To, wato wannan na nuna kenan ga waɗansu mutane a lokacin manzan Allah amma ba su san shi ba. To, saboda mai ba su san shi ba, ima saboda sun musulunta ta hanyar masu da'awa da suka je garin su kuma ba su taɓa yin ba su yi hijira sun je Madina ba kuma ba su taɓa yin kiciɗa da manzan Allah ba sai a ranar. Allah ya kaddara za su zama sahabbai. Tunda da sun mutu ba su taɓa ganin Allah ba ko da sun yi zamani da shi sun yi imani ba su zama sahabbai ba. Amma yanzu wannan haɗuwar da aka yi akan hanya kawai ta mai shi su sahabbai. ga shi ba su san manzan Allah ba ne ba su waye ko musulmai kai waye kai sai manzan Allah ne ana jin haka ba sai fatawa ba baya ta ban fara fa'at ilaihim ra'atun sabiya kawai sai wata mace ta daga wani yaro ta daga annabi ta ce alihaza hajjun yanzu wannan yana da haji ma'ana in yayi haji za a samu lada in yayi haji hajin ta yi ko ba ta yi ba alihaza hajjun yanzu wannan yana da haji wato ta daga yaro idan an ce asabi yaro karami to amma dai malamai suka ce galibi wannan yaron kila ya kai matsayin da zai zauna waɗansu ce ya kai matsayin da zai fara tafiya a takaice dai yaro ne mun yi dalilin lafazin asabi ko yau aka haife shi ya karɓi sunan asabi an gane ko domin ga annabi isa ya yi magana a lokacin huwa fil mahdi sabiyan ranar da aka haife shi aha wannan yana da haji ma'ana idan ya haji ta yi kala manzan Allah ya ce na'am eh hajjin ta yi wa laki ajrun ke kuma kina da lada ke da kika sa ya aikin hajjin kina da lada to yanzu ne ne fikihun da ke cikin wannan hadisi musamman wanda imamu annawi yake nufi wajen kawo shi wajen at-ta'awun 'alal birri wat taqwa abinda ake nufi tun da yaro ne karami aikin haji ana akwai miƙati a zamani akwai miqati al-makani ma'ana akwai lokacin da ake yansa wanda yaro ba lalle ne kiyaye lokacin ba ana fara harama cikin waɗannan watanni alhajju ashurun ma'lumat sanannun watanni sannan kuma bugu da ƙari sai an je daidai wuri kaza ake ɗaukar ihrami miƙatin nan ko ya zanto juhufa kamar na mutanen sham ko ya zanto ya lamlam kamar na mutanen yaman ko zulhulaifa na mutanen madina ko ya zanto wato ainihin a zatu irk na mutanen iraki kamar karnul manazil wuri na biyar kenan wato na mutanen najib dama wurare ne guda biyar irkul iraki ya lamlamun yamanun wa zulhulaifata يهرم المدني والشام جهبة إن مررت بها وأهل نجد قرن فاستبني waɗannan wurare na ake ɗaukar ihrami yaro bai san wurin ba sai da mahaifinsa ta kawo shi ta ce nan ne bai san watan ba wannan watan aikin hajji ne an fahimta ko to idan an zo za a yi ihrami in namiji ne ba za a kaga za a cire masa drops a cire masa dan kamfe a cire masa dan kankun kaya a sa masa dan kwanzillan nashi a sa masa kuma riga nashi duk bai san wannan ba ita ce za ta yi masa ko wanda ya tafi da shi zai masa a je a yi dawafi da shi bai sani ba a yi sa'ayi da shi bai sani ba tare da haka manzo Allah ce yana da haji sai kuma kina da lada ita dan me za ta samu lada at-ta'awun at-ta'awun taimakin kina shine fiqhu imamu nawawi a nan gurin at-ta'awun alal birri wat taqwa sannan idan mutum ya ihrami ba zai shafa turare ba yaro bai sani ba ita ce ba za ta shafa masa ba ba zai yanke barce ba bai sani ba ita ce ba za ta yanke masa ba ba zai aske gashin kansa ba ko ya yanke wani abu har sai ya je inda ya riga ya yi tahalluli kenan duk ita shi bai sani bai tsira ta masa kaga shine fikihun Imam an-Nawawi na at-ta'awun din kenan da yake nufi a karkashin wannan hadisi wa nabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu hadisi na karshe kenan عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه to ina yan aike wanda ake aikenku ubangida ya aike ka ko kai zakka gidan wane ko kai hatsi na azumi gidan wane ko ragon layya gidan wane ko atabba gidan wane ko dai wani alkhairi gidan wani ko ka raba wasu wani wannan hadisin nasu ne an har karɓo hadisi daga abun musul ashari Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sun sunan yace alkhazin idan an ce alkhazin mai tsaron taska stokifa yaron gida kenan domin yaron gida ko ba ba shi kulli ba ai ya zama amintacce ne an amince masa ne da aka ce ya zama yaron gida wanda aka ba shi gadi an amince masa ne da aka ce zama yaron gida alkhazinu mai tsaron taska al-muslimu wanda yake musulmi al-aminu amintacce mai ke nuna amincin allazi yunfizu ma umira bihi wanda yake zartar da abin da aka yi masa umarni da shi ga kaza kai wa wane naira dubu daya zai je kai wannan dubu dayan ba zai tsaya ya ɗauki ɗari ɗaya ba ya bayar da ɗari tara ba zai ɗauki ɗari biyu ba ya bayar da ɗari takwas ga buhun shinkafa guda biyu ko uku kai wa wane zai kai buhun shinkafar nan guda biyu ko uku daidai ba zai rage ɗaya a hanya ko yi kaza ko yi kaza ba ga kaza kai wasu wani da wani komai zai kai daidai yunfi zuma umira bihi fayutihi ya bayar da abin nan kamilan cikakkensa muwaffaran daidai wa daida ba rage ba ƙari tayyibatan biha nafsu kuma yana mai walwalar zuci lokacin da ya san da sakon baya jin haushi an aiko mu kawo mu ba a bamu ba sai bakin ciki na wajen sai ga wajen sai damu fa yadfa'uhu ila allazi umira lahu bihi sai ya bayar da abin zuwa wanda aka bashi umarnin ka kai masa to duk menene sakamako manzo Allah ce ahadul mutasaddiqina daidai yake da wanda ya fitar da zakar su ma ladan ahadul mutasaddiqina ɗaya daga cikin masu sadaka ne shi ma shi fa dan ake ne kai waye aka ce shi ma ya fitar da zakka ba ya kai zakka daidai ba ya fitar da ita ya kai sadakatul fitar daidai ya fitar da ita ya ba da sarkar yau da gobe daidai ya fitar da ita ya kai ya kai kaza an ba shi tukunci ba ba shi ba in daidai da niyya to ya dace shi sa malamai suka ce ka duba sufofin alkhazin yace ba wannan ne abin lura ba dan alkhazin in dai sto kifa ne in dai yaron gida ne zai iya zama arni zai iya zama kafiri to ba wai dan kawai yana yaron gida ba dole sai ya zama mai al-muslim dan kafiri ba ya da niyya ko da ya yi aiki aikin arusi dan in yayi niyyar ba dan Allah ya ba ita kuma niyya ita ce aiki wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din to shi babu niyyar na kafiri sai kuma aka ce al-amin amintacce kaga siffa ta biyu bayan ya zama musulmi ya zama amintacce baya cutar mai gidan baya cutar wanda aka tura baya cutar kowa abin da duk mai gidan sai ba shi da zai yanzu yau wannan shine abin da aka rasa da wuya ka samu yaron gida ɗari bisa ɗari ya riga ya tsarkake niyyarsa tsakaninsa da uban gidansa sawa'un mace ne ko namiji sawa'un direba ne sawa'un direban mai gidan ne a direban hajiya ne a direban tuka yara ne kai su makaranta a wanda za a aika ne ya sayo kaya wanda zai yi cefa ne wanda zai sayo bukatun gida kowa da irin nashi tsiyar idan wanda yake kawai direba zai tuka mota ai shi zai kai ta garin da in ba ta da lafiya ko to shi kenan ta kullum zai je shi da makanikan a yi tukuci ko a rubuto da fike na babu kai na babu dalili ba shi zai je sha mai ba a sha mai na ɗari biyar a ce ya ce a ba shi rafiki ya sai rubutu ka san akwai ma yan gidan mai wanda su kuma sun fi kowa barna in ka ce ba na sai ya ba ka rafiki yan fi rubutu fi ga sun daga dama ko na ɗari biyar aka sha idan kai kaje ka rubuta ɗari tara ka rubuta dubu ɗaya da ɗari uku su ba ba wanda ya musu zai takarda kawai suka baka wallahi sun yi ta'awuni akan barda ranar tashin kiyama daidai suke daidai suke da juna ranar tashin kiyama ko ka rubuta in ce na kake so in rubuta maka ya rubuta kaza duk daidai suke ranar tashin kiyama wajen barna to ka duba yanzu irin waɗannan ababen yau sun zama halal a wurin mutane ba a jin komai babu yanda za a yi yanzu kai ko kai ka kai motar ka kai da kanka wajen makaniki ba dukkan makaniki bane mai tsoron Allah wanda zai so ma kayan da duk yarka sai an tsora kan kowane abu da za a saya sai an tsora maka waɗansu kuɗi na daban haraji na babu gaira babu dalili ba ka san hawa ba ka san sauka ba kuma ka biya shi kuɗin gyaran sa kuma so ke ka ce ka gode kuma duk da ya ce ka kuma sai ka gode in ma kace a kai dan ganin kokar ne za ka je wajen makanikai da kanka a daidai kai wajen sayan kaya ai bakin su ɗaya da wannan mai sayar da safiya fatu bakin su ɗaya yana ganin sa hada ido da za su yi zai masa yare da ido dan iya tsiya da ido za su yi kai ko so sa kai yayi ya riga ya san me yake duk sun san juna dole farashin da zai baka sai ya dora wannan da wannan makanikin kai ka bayar da kuɗin daga baya bayan kun tafi makaniki ya dawo ya karfi nashi saboda in bai masa haka ba shi kuma gobe zai zama kawo masa customers ba kaga lalacewar mujtama din mutu yanzu wannan in ba shari'a ba me zai gyara maka shi banda wannan tsiyar ka je wurin yan gyaran ka je wurin inda ake sayar da motoci ka je wajen inda ake sayar da mashina idan ka je zaka sayi mashin ka dafa Vespa ka dafa Suzuki irin waɗannan dai masu sayarwa yan tourist din mutum nawa za su zo su yi layi wajen mutum ɗaya biyu uku hudu biyar ko goma eh ba iyaka shi mai mashin din da zai sayar maka zai sa maka farashi da gwargwadon yadda zai fitar da kudaden waɗancan mutanen banzan masu zaman wofi wallahi wuta suka ci balbal haramun ne wallahi wallahi tallahi haramun ne ko wurin yan mota ko wurin yan mashin duk haramun ne kawai su tsaya wannan ya kama wannan ni kuma na kama wannan wannan ni kuma na kama wannan mashin inda farashinsa za a sayar maka shi dubu talatin sai kai dubu arba'in da biyar kuma wannan dubu arba'in da biyar ɗin shi ne mashin ɗin bai zama ce mashin ɗina ne na cinye dubu arba'in da biyar bai ita ba dole tashi dubu sha biyar ya ba waɗannan masu zaman banza da wani dalili suka karɓa me suka yi aka ba su kaifa ta'khud biduni an tu'tiya iwadan dan me za ka karɓa abu baka bayar da fansansa ba dan me da wata hujja cikin Qur'ani ko hadisi haka idan ka je wajen motoci haka ne in ka je wajen mashin haka ne duk ba haka mujtama din mai yake yanzu waɗannan wani wazi ne zai gyara su in bai shari'a musulunci ba me zai gyara maka su kuma ya samu kuɗin wannan na haramun kuma da zai tafi marhaba ya je ya zauna a gindin ɗan daudu su cinye shi da karuwa ya taso ya je ya kwana bai sallar isha ba bai zikiri bai kwanta barci yana moja mafarki zai tashi ba zai tashi sai karfe tara ya tashi kamar ɗan ƙwaya ido duk ya umurje ha kuma zai je sake zauna wajen yan babura ko wajen yan mota yana jiran waye zai zo su yan mota ko mashin a yi irin wannan rashin mutuncin a haka har zai mutu a ɗauki gawar banza a kai rami bai san addini ba bai san rayuwa ba bai tsina komai a rayuwarsa ba sai kayan magana sai kana wani bakin ciki baka san mutu baka san rayu rayu da haramta zaka je kai bayani a lahira wallahi sai ka je wannan wurin kaga abin da idan ka zaka kamar kai kuka komai fa kowane bangare na rayuwar haka ake yi fa haka fa muke gaba daya wannan kala zubar ba shi da kake ganin arna suna ta karkace mu ba suna ta karkace mu ba wallahi Allah baka yawa laifi in ba haka ba wani arna da yake ce wani na kuma wallahi babu shi amma wannan rayuwar waye zai yi ta ko dabbobi a dajin Allah ba za su yi irin wannan rayuwar ba irin wannan rayuwar ta rashin kirki ta rashin mutunci wai kuma har ƴan lemo wani ya zauna kawo da watan ƴan lemo da ƴan ayaba ƴan wannan su ma da ta nasu kuma su ma wata duniya ce daban wanda kai kuma baka sani ba idan kai hakuri kawai idan aka kawo lemon yadda zai arha da yawa sai a jirge shi a ki sakin shi ga mutane ko da an kawo mota uku sun yarda idan an zo ajiya mota ɗaya ta lalace ta rufe su jefar don wannan biyan su ninka farashi wa mutane sun yarda da wannan dan mota ɗaya ta lalace ba hasara su kai ba illa iyaka leman da ke can wurin inda ya tashi akan naira uku uku yanzu za su mayar da shi naira biyar biyar ko naira takwas takwas ko ma lokacin har ya kai goma ba abin da ya dame su su so suke dama yayi kaɗan ɗin dan ya fi tsada sama da in sun sake shi da yawa zai arha haka idan ka je wajen yan doya haka idan ka je wajen menene haka idan ka je wajen masu sayar da gero da menene sai ka sayo buhu rigiza kwano arba'in na masara idan ka zo ka juye kwanan arba'in nan da summa da sosuwa da totuwa ta ta masara da yashi da kwankwalaki da gwangwanin rock da wata tsiya da gwangwanin madara idan ka wacce sai ga ya zama kwano talatin da bakwai an cuce ka kwano uku ko kwano uku galibi haka yake saboda me idan an zo an tara masarar akwai waɗansu wanda idan an tara masarar a katuwar tabarma an shimfiɗa kafin a mayar da ita buhu duk an juye ta bayan an je an sowa kawai sa rinka ɗebo yashi bokiti bokiti ana haɗawa cikin masarar duk a takuɗa sai ya garwaye da masarar idan an sa bokiti biyar ko bokiti shida da Allah zai ba kwano nawa inda ke nan buhu talatin da bakwai ne aka saya sai ga yanzu ta kai buhu arba'in bayan an mayar da ita duk da ƙasa a ciki kai sai in ka je ka zazzaye za ga ƙasa duk a ciki da yashi da totuwa da wasisi da wasisi da tsumma da kwankwala da gwangwanin rob da gwangwanin madara da waye duk a ci sun girman Allah ya za a yi musa ba arziki ya za a yi abin da muke samu ya albarka muna irin wannan rayuwa ya za a yi albarka ko mai irin wannan babu abin da ya dame shi kawai ya ci ya sha ya yi sutura da daraja ya kwanta ya jima'i ba abin da ya masa ya sha masa kai wace irin rayuwa ce wannan الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين kazo mai amana ko shi ubangidanka na maka ba daidai ba kai masa nasiha babu laifi kar ka ji tsoronsa Allah ni dai na tsare maka amana tsakanina da Allah ba zan haince ka ba cikin ahalinka ba zan haince ka ba cikin dukiyarka amma ni ma hankina ya kamata rika fitowa kan kai ya kamata ni ma a kula da ni kar ka ce dan bai kula da kai ba ko ya haince ka bari karama Allah ya kace ka rabu da shi sai Allah ya musanya ma da wanda ya fi alkhairi in dai mai amana ne kai ka kyale wannan dan yana zaluntar ka ka samu daman karama ba karama ba ka kyale shi da Allah wallahi sai kaga Allah ya musanya ma da abin da ya fi alkhairi amma idan ka ce kai ma za ka rama sai ka shiga sai ka shiga sai ka shiga to ka fada cikin zalunci ba za ka iya dinawa ba za ka iya tuba ba ka tafi kenan sai da hali yayi dan karshe in yana maka dan kadan kadan ne shi ya makale maka albashin ka bai fito kan kari ba ko wata matsala ta same ka irin yadda wadansu masu arzikin suke yaron gida naira dubu daya naira dubu daya ɗari biyar ka ga shine albashin su direba ko waye da sauransu matar su ta haihu sai a ce to ai ta baka rance daga baya a daga farkewa cikin albashin ka zai shi rago idan ka ta musu rago hasara kai bayan da lafiya zai je asibiti za a baka rance daga baka farki a baban ta zo daga kauye bayan ta zo daga kauye duk dai wannan sai dai a bashi rance da a farki daga zai cikin albashin sa dole ki tafi a zuci dole ki damuwa security ɗinka ne bashi saboda ya san sirrin ka ya san sirrin iyalanka ya san kaza ya san kaza ya san kaza na gidanka in ba ya tsoron Allah bayan kun rabu zai iya hada ka da barayi zai iya hada ka da kaza zai iya kaza zai iya kaza to duk wannan ba wai ina cewa ku yaran gida da za ku ga wanda mummunan mu'amala daga waɗansu cikin iyayen gida shi ke ba da dama ku zalunce su ba duk wanda ya zalunce wani sai Allah ya tsaye da shi gobe kiyama ya masa hisabi duk wanda ya zalunce wani sai Allah ya tsaye da shi gobe kiyama ya masa hisabi manzo Allah sahabbai suka tambaye shi za a yi wani zamani mu samu azzaliman mutane suna zaluntar mu musamman shugabanni suna cutar mu suna mana kaza suna mana kaza me za mu yi manzo Allah ce haƙƙin da ke kanku wanda suke da shi a wurin ku ku ba su na ku ku nema a wurin Allah haka manzo Allah ce na ku ku nema a wajen Allah to mutane su ji tsoron a nema wajen Allah din nan kar su dauka wa ai sun sha ba za a kai su wajen yan sanda ba saboda su suna da kuɗi za su iya buga waya da kowa suna da connection suna da tsiyashi kuma yaron gida ne direba ne wulakantacce ne ba kowa bane ba ubangijinka dai shine nashi kuma guda ɗaya ne kuma yana kallon kowa irin takun takar da yake wallahi tallahi da manzon Allah ya tura ma'az bin Jabal kasar mana ai shugaba ne sahabi ne menene ga abin da zai yi zakka zai karba daidai da wajen zakka idan za a karba ta tsaka tsakiya ake karba karka ne zaka fitar da zakkar dabbobi ka fitar da mai cin abinci da yawa dan tana da amfani a garki ko mai nono da yawa ko mai yawan haihuwa tana da amfani a garki ka zalunci mai dukiya kar ka je ka ɗauko irin kafin zuludin nan ka zalunci talakan da zaka ba sai ka ɗauki mai mutawassi tsakatsaki idan ka ɗauki wannan babbar kayi zalunci annabi ya ce wa iyyaka wa kara'im amwali ka kiyaye dukiyoyinsu masu daraja in ka je fitar da zakar dabbobi wanda ka da'awatal mazlum ka ji tsoron wanda addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun ba hijabi tsakaninta da Allah duk wanda aka zalunta addu'arsa ba hijabi tsakaninsa da Allah sai Allah ya ansa idan ya roƙon sai ubangiji ce wa izzati wa jalali la ansurannaka wa law ba'da hin na rantse da izzata da buwayata sai na taimake ka ko ba yanzu ba saboda haka sai mu shiga taike mu shi dai batun lahira fa ba wai tatsuniya bace ba ta zo mu ji ta bane gaske ne متفق عليه وفي رواية الذي يعطي ما أمر به wanda yake bayar da abin da aka umarci da shi wa dawatu al mutasaddiqina bi fath al qaf wato an kawo shi da yawa qafin fataha a ce al mutasaddiqaini wato da shi da ubangidansa kenan kamar duk sun yi sadaka kenan ma kasar nun wato tare da yawa nunin kasara ala tasniya sai zanto musanna ne wa aksuhu ko kuma akasin haka wato kaga akasin haka shine wato ainihin qaf wato sai zanto an masa kasra kenan wato ainihin nun kuma ai mata fataha kenan alal jam'i bisa ga cewa jam'i ne wa kilahuma sahihun ko wannan sahihi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah